له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke da rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba yau daya ga watan Rabi'u Thani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1430 da tara wanda kuma yake daidai da ashirin ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin da mai suna alwamin sayyid wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar mashurin malamin nan muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 73 cikin wannan littafi wanda ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya fara ambata mana azkaru sabahi wal masa wato zikiri da ake so musulmi ya zama yana yin sa da safe kuma da yamma da yake kawo wa daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam malam yace wa fi sunan an abdullahi ibn khubayb قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وانا حديثي hadisi ne tabbatacce wanda imam tirmidhi ya rawaito shi a cikin littafin sa al-jami' haka nan abu dawud da nasa'i da su rawaito wannan hadisin daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin khubayb yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qul wato yace masa kace ka fada قلت عبد الله بن خبيب يشي سي نشي يا رسول الله يا مائكين الله ما أقول بي زنفنا قال قل كشي قل هو الله أحد ككرنت قل هو الله أحد والمعوذتين يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات ككرنت سوقك دسافي سوقك ديما تكفيك من كل شيء za su isar maka daga komai kala tirmidhi tirmidhi ce hada hadithun hasanun sahih hadisi ne ingantacce kyakkyawa ne ingantacce hadisi ne tabbatacce wanda ya zo a cikin littafin hadisi kawai da muka faɗa cikin sunan abi dawud da nasa'i musul imam ahmad sun waito hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana da shi abdullahi ibn kubai a cikin halin tafiya suna cikin halin tafiya sai ya zama sun jirar rumi sai aka suka zauna lokacin ana ruwa an fara yayyami kuma dare yayi magariba ta yi ko isha'in ta yi sai suka fita suna neman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu sallah ya zo ya su sallah to anan ne ya ci karo da abdullahi bin kubai ya kama hannunsa sai ya ce wa abdullahi bin kubai kul abdullahi bin kubai ya ce ma adiri ma an kul ban san me zan ce ba na bai sake ce da shi kul ya sake cewa ma adiri ma an kul ban san me zan faɗa ba ya sake ce masa kul ya sake cewa ma adiri ma an kul ban san me zan faɗa ba sai ya ce da shi kul kul huwa allahu ahad wal mu'awwidatayn ka karanta kul huwa allahu ahad ka karanta kula'uzai biyu hina tumsi lokacin da kayyar mata wa hina tusbihu lokacin da kawai gari salasa marat sau uku tafika min kulli shay za su ise za su ise ka daga komai za su isar maka komai wannan hadisi mun ga a zahiri lafazinsa abinda yake nunawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi da ya karanta kulhu Allahu da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas sau uku da safe da yamma ma ya karanta sau uku mun yi magana abinda ake nufi al-masa as-sabah wal masa a darasin da ya gabata mun ambaci in an ce as-sabah me ake nufi in an ce al-masa me ake nufi ce magana dai mafi rinjaye cikin maganganun da malamai suka yi shine aka ce al-sabah tun daga hudowar al-fajr har zuwa fitowar rana wannan shine lokacin da aka fi so a yi zikirin safe a cikin a cikin sa idan mutum bai samu yayi ba a cikin wannan lokaci to daga nan har zuwa azhar yana iya yi sannan aka ce al-masa ana nufin daga la'asar har zuwa faduwar rana an fi so mutum ya yi zikirin la'asar a wannan lokacin daga la'asar zuwa faduwar rana idan bai samu ya yi ba to yana iya yi daga faduwar rana har zuwa har zuwa gudu al'adar wannan shi ne magana mafi inganci cikin maganganun da malamai suka yi dangane da tantance waɗannan lokuta guda biyu to cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar mumini zai fada akwai waɗannan karanta waɗannan surori guda uku waɗanda dukkanin su kamar da kwasani suna daga cikin manya-manyan surori waɗanda falalarsu ta zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surar kulhu wallahu sura ce wacce take kunshe da sifofin Allah subhanahu wataala da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin mutumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shugabantar da shi a wata tafiya sai kasance duk sanda zai yi wa mutanensa sallah sai ya karanta kulhuwan lahu da suka dawo gida suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tambaye shi me yasa ya rika yin haka suka tambaye shi sai ya ce da shi sai ya ce da sai ya ce da su da annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha saboda sifa ce ta Allah mai rahama haka ina son karanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbiruhu anna Allah yuhibbu ku gaya masa shi ma Allah yana son shi to kaga wannan gayar abinda bawa yake so samu ya samu Allah ya ce yana son ka ka yi abinda za ka samu zama masoyin Allah ka shiga cikin waliyan Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce a gaya ma wannan mutum cewa Allah ya san shi hakanan ya tabbata shi ba cikin sahih bukhari hadisin abu sa'id al-khudri da wani mutum shi ma ya kasance yana yin sallah duk sanda zai yi sallah zai karanta zai karanta kulhu Allahu ahad da suka zo suka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji shi shine yake gaya masa cewa kulhu Allahu ahad ta'dil thuluth al-quran kulhu Allahu ahad tana daidai da ɗaya bisa uku na al-qur'ani ta'dil thuluth al-quran ya zo hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito yace wa sahabbansa su tattaro su taru suka taru annabi sallallahu alaihi wasallam yace su taru zai karanta musu zai karanta musu suratul qur'an suka taru annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida sai karanta musu qul huwallahu sai koma gida sai suka ce to wata kila wani abu ne ya faru ko wahayi ne za a yi masa saboda haka suka zauna suna jiran ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ka ce ya rasulullahi muna jira ka ce za ka karanta da za ka karanta mana sulusar qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku sani ba cewa qul huwallahu ta'dilu sulusar qur'an wallazi nafsi bi yadihi inna qul huwallahu ahad ta'dilu sulusar qur'an annabi ya ce na rantsi da wanda rai na yake hannunsa qul huwallahu tana daidai da ɗaya bisa uku da alqur'ani malamai suka ce ulhuwa lahu tana ɗaya bisa uku na na na tulusar ƙur'an saboda kasancewar alkur'ani abinda ya kunsa ko dai labarurruka na annabawa da al'ummomin da suka gabata da yadda Allah ya yi su ko kuma bayanin hukunce-hukunce ko kuma bayanin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwa guda uku ko kashi uku su ne kashe-kashen da alkur'ani yake kai komo a kansu ko dai ba da labari ko ya bai hukunce hukunce ko ya ba da labarin sifofin Allah subhanahu wataala wato abin da ya shafi tauhidi to qul huwallahu ahad kusan ta dinku da tauhidi guda gaba daya a cikin ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'dilu thuluth alquran shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayajazu ahadukum an yaqra ثلث القرآن في ليلة ce ba zai ɗayan ba zai iya karanta sulusar ƙur'an sau a wato ɗaya bisa uku da alƙur'ani da daddare kafin ya yi bacci sabai suka ce wane ne zai iya ai ba wanda zai iya karanta sulusar ƙur'an wato izu ashirin kafin ya kwanta bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai iya domin zai iya karanta kulhuwan lahu fa ina ta'amil da sulusar ƙur'an shi kansa ba iki sallallahu alaihi wasallam yace alqur'ani kashi uku ne a wata ruwaya ce ruwaya ce a cikin muslim fa inna alqur'ana thalathatu ajza kashi uku ne wa qul huwallahu juz'un minha qul huwallahu kuma kashi ɗaya ne daga cikin uku din shi ne malamai suka ce in ma dai magana ce ta kissoshi ko kuma magana ce ta hukunce hukunce ko kuma magana ce ta sifofin Allah da kulhuwar lahu ta kunshi wannan sura ka kullu wallahu take da falala babba haka nan su ma al-mu'awwidatan kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas wadanda surori ne da Allah subhanahu wataala ya saukar da su a Makka wasu malamai suna cewa an sake saukar da su a Madina wasu kuma sun yi kaulin cewa sun da kaulin cewa an saukar da su a Makka an saukar da su a Madina wasu kuma suka ce madaniyat madaniyatan ba ma dai magana mashuriya shi ne sifofi da abin nan surori ne da aka saukar da su a makka kuma sun kunshi neman tsari daga allah subhanahu wata'ala neman tsari da allah subhanahu wata'ala daga sharrin dukkan wani abu mai sharri sawa'un koyayye ne ko kuma a bayyane yake wanda aka sani ko wanda ba a sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda cikin hadisin Uqbah ibn Amir yake cewa qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas surori ne guda biyu da babu ba a taba saukar da wasu ayoyi kamar su ba gabanin su wato duk da tattafar da suka gabata ba su kunshi wasu surori da suka kai waɗannan surori guda biyu ba qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta su ya tofa a hannunsa ya shafe jikinsa kafin kwanta tare da kula a wakul wallahu ahad har lokacin da baya da lafiya ya kai munzalin da ba zai iya ba da aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana karantawa ta tofa a hannunsa mai albarka sannan ta shafe masa jiki da shi lokacin da labid ibn al-asam yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri wadannan surori da su jibril alaihi salam ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam makarin wannan sihiri saboda ka surori ne guda biyu wadanda suke kunshe da neman tsari daga Allah subhanahu wataala daga dukkan wani abin da zai cutar da kai sawa'un wanda kake gani ko wanda baka gani wanda ka sani ko wanda baka sani ba mutum ne ko aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in ka karanta su da safe haka nan ka karanta su da yamma takfika min kulli shay za su wadatar da kai daga komai domin za su baka da izinin Allah kariya daga abin da zai cutar da kai sawa'u halittar da take tare da kai na mutane ko kwari ko halittar da take koyi ta aljanu wannan shi ne falalar da suke karkashin waɗannan surori guda uku wafin tirmizi ya zo a cikin jami'ar tirmizi aizan an abi hurairata radiyallahu anhu hadisin abu hurairata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yu'allimu ashabahu ya kasance yana koya wa sahabbansa يقول إلى جواء إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح يا رجل جامع الترمذي حديث أبو هريرة رضي الله عنه ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yu'allimu ashabahu yana koya wa sahabbansa ya kulu yana cewa idan asbaha ahadukum idan ɗayan ku ya waye gari falyakul to ya ce allahumma bika asbahna ya Allah da kai muka waye gari wa bika amsaina da kai kuma za mu kai yamma wa bika nahya da kai muke rayuwa wa bika namutu kuma da kai za mu mutu wa ilayka nushur kuma tashi bayan mutuwa zuwa gare ka ne wa idan amsa idan kuma ya kai yamma falyakul sai ya ce Allahumma bika amsayna ya Allah da kai muka kai yamma wa bika asbahna kuma da kai muka waye gari wa bika nahya kuma da kai zamu rayu wa bika da kuma da kai zamu mutu wa ilaykal masir kuma makoma zuwa gare ka take قال الترمذي الترمذي يجي حديث الحسن صحيح حديث حسن صحيح abinda yake cikin nuska ta tirmidhi hadithul hasan babu sahih babu kalmar sahih abinda yake shine a cikin nusakh na tirmidhi gaba ɗaya kuma haka yake a cikin tuhfatul ashraf haka yake a cikin tuhfatul ashraf kuma watakila wannan shi ya fi gaya cewa ma da isnadin saboda imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ta hanyar abdullahi bin ja'far mahaifin Ali ibn al-Madini da Abdullahi ibn Ja'far mai rauni ne a gurin malaman hadisi shi rawaito hadisin daga Suhail ibn Abi Salih an Abi Abi Huraira radiyallahu anhu kuma ya zo da lafazin umarni cewa idza asbaha ahadukum falyaqul idan ɗayan ku yawa ya gari ya ce hakanan ibnu maja shi ma ya rawaito shi ta hanyar abdulaziz ibnu abi hazim an suhail ibnu abi salih an abi huraira radiyallahu anhu ya rawaito shi shi ma lafazinsa idan asbahtum faqulu idan kun waye gari ku ce har zuwa ƙarshen hadisin amma shi arwayarsa arwayar abdulaziz ibnu abi hazim a ƙarshen addu'ar safe babu wa kan nushur kawai ya zo Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu sai wa idza amsa falyaqul sannan a ƙarshe shi kuma wa bika namutu wa ilaykal masir wato babu ƙarin wa kan nushur a ruwayar Abdul Aziz ibn Abi Hazim idan aka haɗa ruwayar abdulaziz ibn abi hazim da ruwayar abdullahi ibn ja'far ana iya cewa hadisi ne hasan da gaibi suna iya karfafan juna su zama hadisin hasan da gaibi wanda kuma wannan shi ne istilahin tirmizi shi ne yaren tirmizi yayin da zai ce hadisin hasan yana nufin hasan da gaibi saboda ka kaga kalmar hasan ta fi akan kalmar hasan sahih kuma dama haka yake a cikin dukkan nusa na wato kwafi-kwafi na tirmizi da muke da shi a bige kuma haka nan yake a cikin littafin babban littafin mizzi tuhfatul ashraf ga ɗaliban hadisi sun san sun fahimci abin da nake nufi saboda haka asalin wahamin ƙara hasanun sahih daga daga ibnu taymiya ne a cikin littafin sa a cikin littafin sa wani al-kalimut tayyib ko al-kalimut tayyib kun san littafin sa ne ibn qayyim ya dauka ya ya rubuta fusul na farko wanda muka gama wannan fasili na ɗaya na biyu har na uku wanda a cike magana akan falalar zikiri da wasu abubuwan da suka shafi zikiri babu su a littafin kalimat tayyib na ibn taymiya sannan sai ya ɗauki kuma addu'o'in da ibn taymiya ya rubuta cikin wancan littafi sai ya kakkara wasu abubuwa sai ya tashi littafinsa saboda ka abin da yake cikin nuskar malaminsa shi za ya fito a nan saboda ka yadda ya rubuta can hasanun sahih wannan mahamin sai ya biyo ibn qayyim shi ma a cikin littafinsa amma hadisin hasan li ghairihi ne ya zo a cikin abin nan a cikin sunan abin nan a cikin littafin amalu biyo mu laila na ibn sunni amma ya ambaci gabar farko ce farko ne kawai ce abin nan Allahumma bika asbahna bai faɗi gaba ta biyu ba a ruwayar ibn sunni wanda ya kawo shi akwai akwai shi a cikin littafin adabin mufrat na imam bukhari sai dai lafazinsa lafazin aiki ne ba lafazin umarni ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka idan gari ya waye ya kasance yana cewa allahumma bika asbahna idan yamma ta yi ya kasance yana cewa allahumma bika amsayna har zuwa ƙarshe wato aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba umarninsa ba idan kuka kula a wannan hadisi umarni ya zo da shi falyaqul ya ce amma a can kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha yaqulu annabi ya kasance in yawa ya gari yana cewa wa idza amsa yaqulu kaga nan aikin sa ake hikaito maka ba ba abin nan ba ruwayar da ta zo a cikin sunan abi dawud da ruwayar al-bukhari adab al-mufrad da ibn hibban da imam ahmad a cikin musnad dukkanin ta dukkanin su ne sahihai sanadin su sahihai ne shi yasa wasu malamai suka fi rinjayar da cewa wannan sunna ta tabbata ne daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam daga umarninsa ba ga waɗanda suke ma'abota ilimi su za su san bambanci tsakanin umarni da aiki umarni da aiki don umarni in aka samu wani mai zafin kai zai iya wajabta shi zai ce wajibi ne amma in aiki ne to zai tsaya a da'irar istihba ce mustahabbi ne duk da cewa ban san wani daga cikin malamai wanda ya ce wannan addu'ar wajibi ba ce to amma in wani ya so rikici rikici sai ce tun da annabi ya ce a faɗa to dole sai ka faɗa an gane wanda shi ne bambanci kuna tunawa ko kuma ɗalibai za su tuna hadisin gidar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayan ya gama wutiri in ya gama sallar wutiri to yana gida a gida kafin ya fito masallaci ya zo a ruwayar abdul wahid ibn ziyad an al-a'mash rak'atay al-fajr me nace rak'atay al-fajr rak'atay al-fajr da ke nufi ya zo a cikin ruwayar abdul wahid ibn ziyad an al-a'mash cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun yi abin ku sallaci raka'a biyu ku dan kwanta ya zo da sigar umarni tare da cewa duk waɗanda suka rawaito hadisi daga amash sun rawaito shi ne da sigar aiki ya kasance yana yin haka ba umarni ba to amma da ibnu hazm ya dauki riwayar umarnin sai ya wajabta kwanciyar cewa wajibi ne in kai wannan sunnatul witr din rakatai rakatai fajr to wajibi ne ka ɗan kishin gida saboda annabi ya ce a kishin gida ya ce faliyar kwajin ya kishin gida to shi ne bambancin a samu ruwaya da sigar umarni ko kuma a same ta da sigar aiki a same ta da sigar aiki to tana tsayawa a cikin da'irar mustahabbi ne amma in ta shiga sigar umarni to tana iya tsallakawa ta shiga har da'irar wajibi to shi yasa malamai sukan bi wannan kekere su gano cewa ina aka samu kuskure inda yake aiki ne aka mai da shi umarni to wannan hadisi gaskiya ruwayoyinsa duka sun fi zuwa asigar asigar aiki ba umarni ba wannan shine abinda ibn hajar a cikin littafin sanataijul afkar sharhin azkar yayi ishara zuwa gare shi yace ruwayar tirmidhi da ruwayar ibn majah ta zo da sigar umarni amma kowanne sanadinsa akwai magana wafi sanadin kullum makan sai ya ce amma ya zo da sigar aiki a ruwayar abu dawo ya kawo sauran ruwayoyi to za mu ga wannan hadisi yana nuna mana wannan ma yana daga cikin azkar da mutum yake yi da safe ko yake yi da yamma idan mutum ya waye gari annabi sallallahu alaihi ya kasance yu'allimu ashabahu yana koyar da sahabbansa wannan gabar ta yana koyar da sahabbansa tana nuna maka muhimmancin abin ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zauna yana koya wa sahabbansa don su iya wannan dan ya karantar da kai cewa abu ne muhimmi kwarai da gaske yana cewa idza asbaha ahadukum falyaqul allahumma bika asbahna yace ya ubangiji bika yani bi sababika bi aunika da taimakonka wa bi qudratika da ikonka wa bi mashi'atika wannan ba wata ta'allakin ta mahzuf ne kana iya kaddara mashi'ar ubangiji da in ba dan ubangiji ya ga dama ba za ka waye gari ba in ba dan taimakon ubangiji gare ka ba za ka waye garin ba sauraka big big albawu da muta'alliqin ta mahzuf ne bi mashi'atillah wa bi iznillah wa bi qudratillah dukkan ya kaddara shi a wannan gurin ce da wannan iko na ubangiji da ikonsa da kudurarsa da ganin damas ka samu ka waye gari kuma da ganin damar ka ne za mu kai yamma Allah subhanahu wataala bai ga dama ba daga bacci Allah subhanahu wataala sai dauke ran mutum Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha in Allah ya ga dama sai ya rike ran lokacin da dabawa yake bacci kuma ya sako maka ran kuma tashi lafiya to kaga ashe baccinka da farkawarka duk kayi kana yin su ne da taimakon Allah da ikonsa wa bika nahya kuma da taimakonka ne muke rayuwa wa bika da mutu kuma da ikonka ne da kudurarka ne da izininka ne za mu mutu babu wata rai da za ta mutu sai Allah subhanahu wata'ala ya ga damar mutuwarta in Allah bai ga damar mutuwarta ba duk da za a yi kulikulin kubura da mutum to zai miƙe wani kuma sai ka gan shi a zahiri ga shi lafiya lau baya kokawa da wata rashin lafiya amma kuma sai a waye gari a ce ai ya mutu sauraka rai yana hannun Allah subhanahu wataala wa ma kana nafsin an tamuta illa bi iznillah ba wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah yace wa bika namut sannan zai iya daukan wa bika nahya wa bika namut ma'ana rayuwar mu gaba ɗaya gari wato da kai muke yin ta cikin cikin sha'anin bauta maka muke cikin sha'anin biyayya gare ka muke haka nan mutuwar ma ta kace kamar yadda Allah subhanahu wataala ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sanda ce wa ilayka nushur gare ka tashi yake bayan mutuwa nushur shine tashin mutane daga kaburburan su bayan sun mutu saboda wanda ya kwanta bacci bacci yana kama da mutuwa saboda haka ma ake kiran shi mutuwa da alarabci ake kiran shi wafati wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur saboda haka bacci mutuwa ne saboda yana bawa mutum misalin yadda mutuwa take yayin da mutum ya kwanta bacci to zai iya ganin yadda ubangiji subhanahu wataala yake sarrafa ruhinsa ga gangan jikin amma Allah zai sarrafa ruhin saboda haka ya ganshi ya fita daga gidansa ya fita daga unguwarsa ya fita daga ƙasar sama da ya ganshi ma yana da tsuntsu a sama duk a mafarki zai yi ya gan shi tare da wasu mutanen da bai san su ba bai taba ganin su ba ya ga abin farin ciki ya ga abin bakin ciki duk a cikin bacci yana cikin ɗakinsa duk waɗannan abubuwan za su kasance tare da ruhinsa wanda yake ba shi tsura takaitacciya inda ba duka zai samu misali ne kawai ake masa da in ya mutu to haka ubangiji subhanahu wataala zai ɗauki ruhinsa ga gangan jikin a gaban mutane kila a masa ta a friza ta jima watakila a kona ta kila namun daji su cinye ta gangar jikin tana kasan aka binne ta ma ta zagonyi ta zama ƙasa amma ruhin ubangiji zai sarrafa shi ci gaba da ni'imta shi idan na kirki ne ko azabta shi idan ba na kirki ba ne wanda yake bacci duk yana ganin waɗannan misala saboda haka bacci misali ne da yake ba wa mutum yadda mutuwa take kasancewa ga mamaci ba wanda zai mutu ya dawo ya ba da labarin yadda take to amma sai ubangiji subhanahu wataala ya sanya wani dan takaitaccen abu da yake tare da kowa mutum ko dabba yaro da babba ba wanda baya bacci wanda duk baya bacci ma to yana cikin matsala zai ta zuwa neman magani bacci yake su dole yayi to a ciki zai ga misalin yadda rayuwar take sai ya ji daɗi a mafarki har ya yi bakin ciki ko ya yi fada idan an tashe shi yana cikin wani mafarkin ko ya sha wahala a cikin mafarki har ya yi murna idan ya tashi ya ga mafarki yake ya jana ta godiyar Allah ka rasa mai ya same shi alhamdulillah alhamdulillah amma shi ya san me yake ciki wani a mafarki ka gan shi yana ta dariya sai an taba shi wani a mafarki ka ji shi yana ta ihu yana haure-haure sai kun taba shi ya farka so duk wannan misali ne to shi yasa a ƙarshen addu'a sai aka ce wa ilaikar da shi wato barkar farka wannan daidai take da tashin kuma daga daga mutuwa daga kaburbura a tashi a dawo Allah ya dawo da kowane jiki gangan jiki ran da ransa saboda ka sai aka yi amfani da kalmar nushur da nushur tana nufin tashi bayan mutuwa to wannan ma wata karamar mutuwa ce aka tashi bayan an yi ta saboda ka kalmar nushur sai ta dace da wannan da waka ruwaya da ta zo babu wannan to za a ɗauki ruwaya da ta zo da wannan ɗin a saka a wurin sannan ruwaya da ta zo ta ambaci nushur a guri biyu ita kuma zai zama akwai wahami a cikinta ko kuma ruwaya da ta zo ta haɗa duka biyu wa idza amsa idan ya waye idan ya kai yamma kuma falyakul Allahu bika amsayna ya Allah da kai muka kai yamma shi ba yadda ka kaddara wancan bika din a wancan fassar haka za ka kaddara bi qudratika bi aunika bi iznika bi mashi'atika eh bi hawlika da dabararka ne da yardarka ne da amincewarka da ganin ganin maka ne muka kai yamma wa bika asbahna kuma da ganin ganin maka ne zamu waye gari wa bika nahya kuma da kai muke rayuwa na da taimakonka kai kake ba mu abin da muke rayuwa da shi idan Allah subhanahu wataala ya rike abin da dan adam zai rayu da shi to zai shiga cikin matsala ko rayuwa ba za ta yi ba haka ubangiji shi ya sakar wa dan adam dukkan abin da yake bukata don ya rayu a bayan kasa haka ka ga da izinin Allah da taimakonsa ne yake rayuwa haka nan in mutuwa ta zo ubangiji subhanahu wataala shike shike karbar rayuwa wa ilaikal masir kuma makoma gaba ɗaya zuwa gare ka daga anan ba ce nushur ba saboda makoma shine komawa kamar yadda kake komawa zuwa ga Allah ta hanyar ya ake komawa zuwa ga Allah ta hanyar mutuwa komawa zuwa ga Allah shine ta hanyar mutuwa ce Allah ya dauki abinsa ya koma ga Allah saboda haka wanda yake yake kujuba kujubarsa da rana ya kwanta yayi bacci to daidai yake da wanda ya rayu da kuma mutu sauraka lokacin da ka kwanta bacci daidai yake da lokacin da ka koma zuwa ga Allah lokacin da ka tashi daga bacci daidai lokacin da yake da tashi bayan mutuwa zuwa ga Allah domin hisabi shi yasa nan sai aka amfani da kalmar wa ilaikal masir saboda me saboda daga yamma ta yi to kowa bacci zai kuma ne gurin a zai nemi gurin bacci ne saboda kamar wanda aka gama rayuwa ne kuma aka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sauka za ka ga akwai hikima wajen rufe kowace addu'a da lafazin da ya dace da wannan abu ta farko wa ilaikan nushur na biyu wa ilaikan masir to haka akwai wanda za aka samu duka biyun an rubuta wa ilaikan nushur wa ilaikan nushur to wannan ruwayar za a gyara ta da ruwayar da ta zo da sanya abubuwan a mahallinsu saboda ruwayar abu dawud ruwayar abu dawud za ka duba cikin sunan abi dawud za ta za a cewa ya kawo ilaikan nushur da yamma idan amsaina karshe cewa ilaikan nushur to amma wani waya da ta zo da bayyana cewa ilaikan nushur abinan da safe ta fi zama daidai da ma'anar da ake nufi da wani addu'a wa fi sayyid bukhari an shaddad ibn aus عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة wani hadisi imam bukhari ya rawaito shi wanda shi malamai da yawa su rawaito shi ibn abi shayba ya rawaito shi a cikin musannaf imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad al-nasa'i ya rawaito shi a cikin al-kubra sunan al-kubra ko amal yawm wal layla ibn hibban cikin sahihi littafin sa al-tabarani a cikin littafansa guda uku a cikin al-mu'jamul kabir da al-mu'jamul awsat da kitabul du'a hadisi ne mashhuri wanda yake cewa an shaddad ibn aus an karbo daga shaddad ibn aus an annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace sayyidul istighfar shugaban istighfari ko mafi falalar istighfari Allahumma anta rabbi bawa yace ya Allah kai ne ubangijina la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduka ka halicce ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu kuma ni ina nan bisa alkawarinka ko yarjejeniyarka da alkawarinka gwargwadon iko a'udhu bika min sharri ma sana ina neman tsari da kai daga sharrin abin da na aikata abu laka bi ni'matika alayya ina komawa gare ka da ni'imar da kai min wa abu bi dhanbi ina komawa gare ka da zunubi na faghfir li don ka don haka ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin babu mai gafarta zunubai sai kai annabi yace man qala hina yumsi wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da yamma ta yi masa famata min lailatihi sai ya mutu a daransa da khalal jannati to zai shiga aljanna wa man qalaha wanda ya faɗi wannan addu'a hina yusbihu lokacin da gari ya waye masa famata min yawmihi sai ya mutu a yininsa da khalal janna to zai shiga aljanna wani hadisi game da gugar shaddad ibn aus ابن ثابت الأنصاري شداد بن أوس ابن ثابت ابن المنذر الأنصاري دان دان دان دان حسان بن ثابت أوس ابن ثابت وحسان بن ثابت دان واني وانا دان دان وان سنة وما إيرك تكين صحابيني لما إكي صلى الله عليه وسلم في رواية وانا حديثي wani hadisi abinda ya kunsa na cin da shi sayyidul istighfar nabi kuma shi ya bashi wannan suna sayyidul istighfar wato a cikin istighfari wannan shine kan gaba al-bukhari ya kawo shi a kitabud da'awat karkashin babu fadlul istighfar abin nan fadlul istighfar wanda ibnu hajar yake cewa watakila wannan yana nuna ya fassara kalmar sayyid da al-afdal wanda afdalul istighfar istighfar da yafi kowanne yafi kowanne falala yafi kowanne falala shi yasa malamai sun dauki wannan istighfari saboda irin abin da ya kunsa wanda yana cike da maganganu waɗanda suke cike da wa'azi da karantarwa da hikimomi suka dauki hadisin suka yi masa sharhi kamar safari ne safari ne yana da wani littafi sunan shi da ta'idul afkar fi sharhi hadith sayyid al-istighfar na safari ne an buga shi ibn taymiya yana da risala a cikin majmu'ul rasail wal masail majmu' na farko yana da yana da risala sunan risalatu sharh sayyid hadith sayyid al-istighfar yayin sharhinsa da cikin yan takaitattun abinan shafuka yana cewa sayyidul istighfar shugaban istighfari istighfari shine neman gafarar ubangiji subhanahu wataala bisa ga zunubi da bawa zai babu wani bawa da yake wofuntuwa daga zunubai yana ke neman Allah subhanahu wataala ya yafe masa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani bawa mu'mini face yana da wani laifi da yake yi lokaci bayan lokaci sai dai bawa yakan manta kuma an tuna masa yana tunawa zai manta sanda zai yi laifin amma da za a zara aka tunatar da shi zuciya ce za ta farfado na ladina taqaw idan massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun baya daga cikin alamar walittaka a ce mutum baya zanibi wannan mataki ne na annabawa amma duk wani wanda bai samu wani isma ba to yakan iya yin zunubi yakan iya yin laifi to kaga ashe babu wani bawan da baya neman baya bukatar neman gafarar ubangiji idan annabawa sun bukaci gafarar ubangiji kaga kuwa babu wanda ba zai bukaci gafarar ubangiji ba to mafi girman abin da bawa zai faɗa na neman gafarar ubangiji shine wannan shine wannan addu'a za mu ga a cikinta bawa ya nuna mariricewarsa gaba ga ubangijinsa ya nuna ƙasƙancinsa ya nuna shi ba kowon komai ba ne ya zubar da duk bakamansa a gaban ubangijinsa sai allahumma anta rabbi ya fara da rububiyya cewa rububiyya gaba ɗaya ta Allah ce shi ne ubangijinsa ma'ana shi ne mahalicinsa da ya ƙage shi daga babu ya yi masa ihisani ya yi woshe daga babu babu shi amma yanzu ga shi ya yi shi wanda ihisani ne daga Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un da babu ku sai yayi wanda ihsani da ubangiji ya maka bayan halittar ka kuma da yayi sai ya hore maka abinda halittar take bukata ba tare da ka roke shi ba ba tare da ka tambaye shi ba ba tare da ka ne ba tare da kai wani abin da ka cancanci maka haka ba duk wanda da Allah ya halitta ba yi wa Allah roko yayi ba cewa dan Allah Allah ka halice ni ba wannan ganin sa yayi kawai Allah ya je hoshi duniya saboda haka ihsani ne to bawa yayi tawassuli da wannan ihsani ya ubangiji kamu wannan ihsani to ka ciki ihsanin da kuma wani ihsanin daban shi ne ka yabe ni to haka lokacin da ya mayar da rububiyya ga ubangiji ya yarda cewa wannan ihsani wannan tagomashin da yake ciki da wannan walwalar da yake ciki duk ba ba hannunsa a ciki ba dabararsa a ciki duk Allah ne masa shi ne ma'ana an tarabbi kai ne ubangiji na ma'ana kai ne ka kake halitta ta daga babu kai ne ka hore min abinci na da abin sha na da sutura ta da lafiya ta da komai da nake fantamawa a ciki kai ka bani shine ma'anar rububiyya rububiyya shine ka jingina wa Allah subhanahu wataala ayyukansa ayyukan ubangiji subhanahu wataala ka mayar masa da su gaba daya kuma mayarwa da ubangiji subhanahu wataala uluhiyyar sani tabbatarwa da Allah uluhiyyar sani cewa shi kadai ya cancanci abauta masa domin duk wani wanda ya yarda da rububiyar ubangiji cewa ayyuka gaba ɗaya na Allah ne to ya kamata ko ya dazumce shi ya yarda cewa Allah shi kadai ya kamata a bautawa wanda Allah ce zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'alahu ce zalikum Allahu rabbukum wannan fa shine Allah ubangijin wato mahalicin wanda ya gaje ku babu wani abin bauta da gaskiya sai shi shi ne ya halicci komai don haka ku bauta masa ma'ana hujjar ku bauta masa shi kadai shine ya halicci komai tunda shi ya halitta ai shi ya kamata a bauta afa man yakhluqu kaman la yakhluq ka bauta wanda ba zai ba zai iya halittar komai ba wanda ya halitta shi ya kamata abauta masa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun saboda ka da aka tabbatar da rububiyar ubangiji sai kuma bawa da tabbatarwa da Allah uluhiyya daga ita ce sakamakon tabbatarwa masa da rububiyya idan mun yarda cewa shine mahaliccin to yadda kuma shi ne abin bautar shi kadai to don haka bawa ya tabbatarwa da Allah uluhiyarsa sannan ce halakta ni wa ana abduka ka halicce ni ni bawan ka ne sauraka halitta ubangiji subhanahu wataala ya halicci bawa saboda shi manufar da yake da bukata da ta wajen bawa ya halicce ka dan bukatar wato ka bauta masa dan ka bauta masa kai kuma ya hore maka abin da zaka rayu zaka bai kamata ka shagaltar da kanka da neman abin da ya riga ya hore maka kamar abin da ya halicce ka saboda shi ba wanda shine abin da dan adam har kullum yake nunawa ya manta da cewa Allah ya halicce shi ne don ya bauta masa ya hore masa abin da zai ci ya sha dole zai same shi to sai ya manta da manufar halittarsa sai ya shagalta da abin da an riga an hore masa shi to haka nan bawa yana tabbatar da cewa Allah kai ka halicce ni wato ni halittar ka ne wa ana abduka kuma ni bawon ka ne na ubudiyya ubudiyya ta saduda ga ubangiji subhanahu wataala ta da'a ga ubangiji ta mika wuya ta jayuwa ga umarnin Allah ita ce ubudiyyar da ake nufi anan ba wai ubudiyya ta kai kawai ka je kai bawan Allah bane ba yadda zaka yi a'a ubudiyya ne yanzu ka mika wuya ka yarda cewa ka rasa na ubangiji zaka bi umarnin sa zaka bawa anan ya mika ya mika raga masa ga ubangiji ya yarda shi bawan sa ne wa ana ala ahdika kuma ina nan bisa yarjejeniyar mu da kai dan adam Allah ya yi yarjejeniya da shi tun yana tsatso cewa zai bauta masa wa idza qadara rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin duk dan adam ya dauki wannan alkawari tsakaninsa da ubangiji shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa a'buduni hadha siratal mustaqim ba nayi alkawari da ku mun yarjejeniya da ku ba cewa ba za ku bautar shaytan ba Allah zai gaya wa bayansa wannan ba mun yarjejeniya da ku ba za ku bautar shaytan ba kuma mun yarjejeniya cewa ku bauta ba to anan bawa yana gaya wa ubangiji subhanahu wataala cewa yana tuni da alkawarin da suka yarjejeniya da suka yi wa ana ala ahdika wa wa'dika da alkawarin da kai da alkawarin da kai na in na bauta maka zaka zaka zaka saka mu ina nan akan wannan wanda wannan daman shine abin da ake bukata daga bawa yayi wa Allah subhanahu wataala bauta don yana jin cewa ubangiji ne ya sa shi tare da fatan ya samu abinda Allah subhanahu wataala ya masa alkawari zai saka masa da shi shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imanin wa ihtisaban man sama ramadana imanin wa ihtisaban ko man qama ramadana imanan wa ihtisaban imanan din shine ala ahdika din wa ihtisaban shine ala wa'dika din imanan kai imani cewa Allah ne ya saka shi yasa ayyuka ba za su zama komai a gurin Allah ba ba za su karbu a gurin Allah ba matukar bawa bai yi su dan Allah sai kana yi da jin cewa da zumba cewa Allah ne ya sa ka yi wannan abu kuma kana yi ne dan ka samu lada a wajensa shi yasa da yawa wasu za su ta yin ayyuka a zahirin ayyukan na kwarai ne masu kyau ne amma babu wannan jiwon karɓar aikin a zuciyarsu sai zama aikin sun yi shi aikin banza ba su more shi ba daga mutum yana wahala ya kashe kudin kashe dukiyarsa ya kashe bata lokacinsa amma fa aikin da yake ba Allah a ciki ba Allah a ciki shi yasa duk wanda zai yi aiki ya tabbata ya halarto da niyya a cikinsa niyyar nan shine ahadika wa wa'adika din ya rika jin umarni ne daga Allah kuma yana tuna alkawarin da Allah ya yi masa na in yayi kaza zai biya shi in yayi kaza zai bashi haka in kana yin abu bisa ga al'ada ce kawai ta saba wani abu ne roti ta saba yau gobe kawai ka zo ka yi to kana yin shirmi inda ba ka ba ka ta halarta wannan niyyar a zuciyarka akwai wanda da ibada a wajensu tana kusan ta koma haka in sallar ce kawai ta zama wani abu da roti ne kawai ya kusan shi sallar amma ba ya halarta da cewa Allah ne ya umarce shi kuma akwai wani gara wani tagomashi da yake jira a wurin Allah haka nan azumi ya zo ya fuskanci azumi da cewa ga wani umarni na ubangiji ya zo zan rungume shi kuma zan yi zan yi fatan kuma samun abin da Allah subhanahu wataala ya ji cikin wannan lokaci to ya zama babu wannan shi'urin baya wannan filin din tare da shi to zai ji aikin kuma da karshe ya tashi babu kuma ya kake ba lokaci kuma yanzu muka fara sayyidul istighfar ko ya ce wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu gwargwadon ikona gwargwadon ikona saboda duk abin da dan adam zai yi baya wuce ikon da Allah ya bashi akwai limit na na kudurarsa akwai abin da zai iya akwai abin da ba zai iya ba don haka dukkan umarni da hadi na ubangiji yake da alaka da ikon da ya bawa bawansa duk abin da ya fita daga karkashin ikon bawa ubangiji baya tambaye sa kansa ba zai ce ya ba kai kaza ba in har ya kai lokacin da ba zai iya abin ba shi yasa shari'ar Allah gaba daya tana ƙarƙashin fattakullaha masafatu tare da wannan umarni take tafiya ku kiyaye dokokin Allah bakin gwargwadon ikon shi kuma Allah ya san ikon da ya ba wa kowa za ka ba maganar ka ƙin abu a ce yaya ka ce ayi ba da bazan iya ba Allah ya san za ka iya ba za ka iya ba Allah ya san za ka in ƙarya kai ka san sauraka akwai abin da za ka iya ka ƙi wannan kuma Allah ya sani shi yasa shi malami mai fatawa yakan yi wa mutum fatawa ne ya bashi kuma da tsoron Allah sa malami ne ba zan iya azumi ba kaza kaza ina da ulsa ba zan iya azumi ba kaza in jiyar ko ka in jiyar to kaga anan malami shi zai bashi an sabe su wannan abin da ya faɗa amma malami ba zai iya sanin kana da ulsa ba ka da ulsa kariya kake wannan saboda haka wannan kuma ya rage na kai kai tsakanin ka ne da Allah shi yasa in ka ce wa Allah ba za ka iya ba alhalin za ka iya to ka akwai irin jaraba da Allah zai maka akwai wanda yana zaune gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mashhuri kun sai kun saka dan shaka da tabbata yana ci da hannun hagu annabi ya ce ka ci da dama mana sai ya ce wa annabi ba zan iya ba kuma kawai saboda girman kai yaya ya fara da hagu a cikin jama'a kuma a ce ya canza sai ce ba zan iya ba nan sai annabi ce to je ka ba za ka iya ba daga ranar bai kara daga hannunsa ba hannun ya shanye tunda ya da annabi ba yake ba da ni ko kai ba mu za mu iya gaya mu mutum ya yi tawaye ba yadda za ka yi da shi Allah shi ne ka amma annabi ne ka cewa annabi ba za ka iya ba malamai suka ce ya faɗa haka takabburan saboda tsabar girman kai ra'ayi ce to daga ranar bai ƙara daga hannun da shi ba shi ke nan ya ci gaba da amfani da tsayin ya shanki ya shanki haramun ne ci da hagu haramun ne ci da hagu saboda wasu wai saboda tsabar biyayya ga bature sabar kawai a kyautata wa wato bature a yi masa biyayya tunda abin ai ba wani ƙara lafiya da ke ba ba lafiya zai ƙara maka ba amma saboda wai bature da ya zo kaga haka yi to kai ma ba haka yi shi'uri ne na ƙasa kai kana jin kanka da a baya kake yanzu da wani ya fi ka sai ka ga ya yanka na abincin da dama ya tukale shi da abu ya kai baki ko ka ga ya ɗau ruwa ya sha da abu wannan shaidan ne yake yin haka an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu hada da sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in